أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya ‘yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka, wanda yake da yake muna 23 da watan Zulhijja, hijira ta 1443 wanda ya daidai da 22 da watan bakwai miladiya ta annabi Isa ɗan Maryam ta 2022 don ci gaba darasinmu na wannan wannan darasi wanda yake mai albarka wanda malam abdulmulki yake gabatar suwa da fata Allah maɗaukin sarki shi ma malam jagora Allah shi azurta shi haɗin daidai kuma da aiki akan daidai amin amin akramakallah daga farko muna yi malam barka da zuwa barka barka barka barka akramakallah ya ayyuka kuma ya kokari ya hankuri to alhamdulillahi rabbil alamin muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya.
To, Allah maɗaukin sarki shi muna jagora gaba ɗaya.
Amin.
Malam da yake lokaci yana tafiya kuma ababuwa suna da yawa.
Na'am gaskiya ne.
Kwarai ko, insha Allahu a yau ɗin nan da yake muna cikin sunanaki waɗanda suke gadar da hankuri da kuma yarda da hikima Allah maɗaukin sarki da haka kenan tun da haka na sai mu yi amfani mu tambayi malam me ake nuhi da suna na alhakim na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam da fatan kuna lafiya kuma an tashi lafiya ya abubuwa da ayyuka da hakuri to Allah ya aka tambaya mallan to Allah ya taimake mu gaba amin Allah ya mana jagoranci amin amin cikin darasin da muke gabatarwa game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin sunana al-hakim wato alhakim fa'ilun na an gane ko yana daga cikin wato abin da ake kira asiyawul mubalagha waɗanda suke nuna wato an kai matuƙa cikin abu to mun faɗa kuma an ce mubalaga ba ana nufin an kai Allah inda bai kai ba wannan tsari ne larabci wanda wani lokacin baya shiga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba da mutane su sani ba yawwa to sai suka ce ya samo asali ne daga hakama yahkumu hukman wa hukumatan daga nan ya samo asali wato yayi hukunci kenan ko kuma hakuma yahkumu to shi hakama yahkumu yayi hukunci asalin hukunci shine alman'u hani shi yasa wani sha'ir yake cewa abani hanifata wata rana ina ganin cikin karatu mun karanta shi abu hanifata a abani hanifata yake kira ne yake yi ga wata kabila cewa bani hanifa ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an aghdaba ahkimu ku rike ku hana wawayenku su muna wauta domin yace ina jin tsoron in yi hushi in ko ya hushi to kaga lamari ya ɓaci adalla wani sha'ir yace ana kalma'i in raditu safa'an wa idha ma sakhittu kuntu lahiba ana kalma'i ni kamar ruwa nake in raditu lokacin da ke cikin yarda in na yarda safa'an wajen tsarkakewa da daɗi amma wa idha ma ma sakhittu duk lokacin da hushi kuntu lahiban zan koma kamar belan wuta da zafi kenan mutum yana abin da ya kamata mutum shi dibe lokacin da ya ga dai huskatan tahi akwai sakewa yawa ya yi mu'amala da shi ba ya ga huskatan ta canza to shi ne ta kan shi dan komi shi na yawa yawa to sai suke cewa amma shi hakim daga hakuma ne wato shi hakama ya hukumu fa'ala yaf'ulu an gane ko mislu fataha yaftahu amma wanga hakuma ne ya hukumu an gane ko wato fi'ilinsa don magare shi a cikin madi da mutari'i fa'ula yaf'ulu an gane ko da madin da mudari duka duka duka don magare su Na'am.
As- sanin don saboda a san bambancin shi da wancan domin shi wancan yana nuna hukunci asalin hukunci kuma hani ne zaka hana wanda an ka zalunta ya dauki doka da kansa zaka hana wanda ya zalunci ya ci gaba da zalunci tunda shine ka'idar hukuma shi yasa an ka ce hukuma da yanda na an ka samu hukuma ko?
hukuma asalinta daga wannan wuri ne idan hukuma ba ta iya hana mai zalunci ya zalunci ko ko ba ta kwato ma wanda an ka zalunta haƙƙin shi ta hana a zalunce shi to ai babu hukuma babu hukuma Shikenan ta tashi aiki.
kwarai shi kuma hakuma ya hukumu sun kace sara hakiman ya kasance mai hikima kenan eh, eh, kamar yadda eh, yake fa'ula eh, yaf'ulu shine a wato asalinsa to eh, sara hakiman ya kasance mai hikima kenan ita ko hikima shine dora abu inda ya dace wata shay'i fi mawdi'ihi duk da yake wadansu suna fassara ta da wato al- alqawlu sadid wa tasarruf rashid shine ka faɗi magana wadda a daidai kuma ka yi aiki wanda yake daidai shine hikima Shine hikima.
eh waɗansu sun fassara shi da haka wasu kuma sun fassara shi wadda shay'i fi mawdi'ihi ka dora abu wurin sa to kaga dai eh, duka dai ma'anonin suna tare da juna domin wanda ya dora abu ashay'u da eh, magana da kuma aiki ai duka abu ne Ah, to kwarai.
dora su wurin su kuma ai shine abin da ya dace Kwarai.
don haka fassarorin ba su ci karo da juna ba ga ɗalibin ilimi ya zabura ya ce a'a eh, kaza kaza kaza ka san akwai ɗaliban ilimi idan suka ji maganganun da sun saba ma juna sai ka iske suna kokarin kuskurantar da su su ba tare da kuma cimma wani dalili mai karfi ba kwarai ina fata an fahimci Kwarai ko, insha to Allah.
wannan abin da ya shafi wato a larabci kenan sai mu koma zuwa ga abin da ya shafi wato alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muke bincike akan waɗannan sunayen malaman da ke bincike kan kalmomin alkur'ani suke cewa shi suna Allah alhakimu in ya zamanto na kira ne bai da alif wallam mun ce an ce na kira ga suna Allah ba ta shiga domin ba a cewa Allah na kira ne majhuli ne don wannan zai iya zamantowa kafirci Mm, gaskiya ma- ma- eh, idan mutum ya yi akan sani ko ba haka ba Mm, gaskiya to sai sun ka ce wanda yake na kira amma kuma raf'a gare shi kenan misali hakimun to ya zo wurare ne guda 39 a cikin alkur'ani mai girma gaba ɗaya gaba daya in dai hakimun na bai da alif wallam kuma yana da dhammatai ne amma guda 37 suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye Mm, guda biyu ba sa nuna Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni kwarai to eh, gudan yana nuna alkur'ani mai girma eh, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim a cikin suratul zukhruf shi alkur'ani a wajen Allah a cikin ummul kitab ana cewa ummul kitab lauhil mahfuz kenan la'aliyyun littafi ne madaukaki hakimun da ke na cike da hikma to nan kaga ba suna ne na Allah ba amma alkur'ani maganar Allah ce kuma sifa ce ta Allah Kwarai.
kenan ya koma har yanzu cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma akwai guda wanda baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala eh, fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wato suratul um, eh, Dukhan.
yawwa fiha yufraqu kullu amrin hakim Eh, a cikin suratul dukhan kuma yazo ne da kasra ba yazo ne da dhamma ba ina fata an fahimci ni kenan a matsayin eh, na kira eh, yake mai jarra ina fata an fahimci ni kenan sai zamanto na kira mai ma'arifa guda na kira wanda yake mai dhamma guda 38 ne Ta.
ina fata an fahimci Insha wannan Allah.
yawwa sai suke cewa to shi wannan hakimin kin wanda yake nuna Allah kamar ruwan da muka suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala na farkon su eh, shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau sha Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim a cikin suratul baqara shine na farko ina fata an fahimci ni na karshe kuma ya zo ne na 30 kenan da takwas din kenan ya zo ne a cikin wato suratul ko mu ce na 39 in an hada hadda wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba kuma da mai dhamma da mai kasra shine wanda ya zo a cikin suratul mumtahina ko mumtahana in ce mu- an ce mumtahina matar da za ta jarrabi musulunci da musulmai ya an ce mumtahana wadda za a jarrabe ta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ku jarrabe su to kaga jarraba da za a yi musu ma'ana a jarrabi imanin su in musulunci su na gaskiya ne Mm, to ita ko lokacin da ta zo tana son ta jarrabi musulunci ta gani in musulunci addini ne na gaskiya wanda yake karban mutane dan haka ana cewa mumtahina ana cewa mumtahana eh wallahu ta'ala a'lam kenan duk wanda an ka ce dai babu laifi babu laifi a kansa eh, ma'anar tana iya dauka Ta.
Eh, sai dai mumtahana shine yafi shahara saboda qur'ani ya yi umarni da cewa a jarrabe ta ina fata an fahimce to amma ita ma dai za ta yi jarraba Na.
wannan kenan to wannan kenan shine suna Allah alhakim wanda yake na kira sai kuma suna Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo uh, da alif wallam alhakim misali ko kuma ce kalma ta alhakim a cikin alqur'ani mai girma malamai suke cewa ta zo a cikin alqur'ani mai girma wurare guda 42 arba'in da biyu.
42 alhakim guda 42 zaka samu a cikin alqur'ani eh, mai girma ina fata an fahimci ni. sai suka ce to amma dukkansu guda arba'in da biyu suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya amma ban da wurare kamar guda bakwai nan ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nuna kai tsaye ba ikon Allah to ina ne suke guda bakwai din ai ya kamata mu bi su eh ɗaya bayan gaskiya ɗaya.
kwarai ko ba haka nan bane saboda a rarrabe mutane ba yawwa Mhm.
sai malamai suka ce wuri na farko cikin suratu ali imran inda Allah subhanahu wataala yake cewa zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim kaga na annabi ta adh-dhikr al-qur'ani al-hakim da yake cike da hikma to na al-qur'ani ake nufi ba Allah ba to kuma al-qur'ani maganar Allah ce sai kuma sifa ce ta Allah ba suna ne na Allah ba Kwarai, ina fata an fahimce kwarai ni.
kwarai wuri na biyu sai cikin suratu yunus inda Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim Hakim.
waɗannan sashen ayoyi ne domin ba suratul yunus ba ce a dukkan alqur'ani kina al-idafa lit tab'id tana nuna sashi Eh, ayoyin littafi ne wanda yake mai hikima ko mu ce sashen ayoyin littafi wanda yake cike da hikima shi littafin dukkan shi yana da hikima kwarai ina fata ana fahimta ta cikin suratul yunus shine wuri eh, na biyu na biyu mm.
su- wuri na uku kuma sai cikin suratul eh, suratu luqman inda Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim kaga yunus ta fara da alif lam ra luqman kuma ta fara da alif lam mim amma eh, tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim duka ɗaya ne duk ɗaya ne abinda zai bambanta su ayar da za ta zo baya cikin suratul eh, yunus akana linnasi ajaban Mm, eh, shi kuma cikin suratul luqman eh, hudan wa rahmatan lil muhsinin ko ba haka ba mm, yawwa a cikin kuma suratu uh, annaml hudan wa bushra lil mu'minin mm, duk da yake ita ba tilka ayatul kitabil hakim bane mubin ne ina fata an fahimce ni kwarai kwarai Uh, uh, tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin Uh, tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin haka yake Uh, ita ko hijr tilka ayatul uh, abin nan al- al- tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin Ko cikin cikin sautin namli an hijir ba, gabatar da mm, qur'ani cikin hijr an gabatar da kitab mm, Eh, wallahu ta'ala alam to wuri na hudu kenan ko wanda ba Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba shine cikin suratu yasin wal qur'anil hakim dan yana nuna alqur'ani to shi kuma alqur'ani eh, sifa ce daga sifofin Allah domin maganar ubangiji ce sai ya koma sifa ce ta Allah kwarai sai cikin suratul jasiya inda yake hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim an gane ko Eh, nan ma ba Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi ba yana nuna eh, sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shine wuri na shidda ko Na'am.
sai wuri na bakwai cikin suratul ahqaf hamim tanzilu kitabi min Allahil azizil hakim Hakim.
nan ma yana nuna alqur'ani sai kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai dai masu har da alqur'ani sai su gane da farkon wato jathiya da farkon ahqaf duka ɗaya ne Mm, babu aya ta ɗaya da- wato da ta biyu ko kuma mu ce da hamim da hamim tanzilu kitabin Allahil azizil hakim tanzilu kitabin Allahil Eh, azizil shi ma hakim waɗanga amma abin da ke bambanta su ayoyin da za su zo Masu ita zuwa.
jasiya inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin ita ko suratul ahqaf ma khalaqna as samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladina kafaru amma unziru mu'ridun Mm.
ko ba haka ba Correct.
to waɗanda suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda mun ka ce eh, 42 za a fitar da guda eh, bakwai sai a bar 35 to na farko shine wanda ya zo a cikin suratul baqara wajen fadar mala'iku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim na karshe kuma shine inda Allah subhanahu wataala yake fada a cikin suratu wato abin nan suratul tahrim eh, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim to abin da ya shafi har yanzu suna na alhakim sai ya zamanto nakira wanda yake mai nasba nakira wanda yake mai nasba ina fata an fahimci ni in an ce nakira wanda bai da alif wallam kuma ya zamanto yana da nasba ina fata an fahimci ni kenan fat- fat- fathataini Na.
to ya zo a wurare wato guda goma sha shidda kenan hakima hakima hakima ya zo wurare goma sha shidda a cikin alkur'ani mai girma na Eh, na farko shine wanda ya zo a cikin suratul nisa inda Allah subhanahu wataala yake cewa wajen ayoyin rabon gado aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima kaga hakima kenan sai kuma na ƙarshe ya zo a cikin suratul insan inda Allah subhanahu wataala yake cewa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima to wannan shine adadin da ya zo a cikin alqur'ani mai girma masha Allah to idan muka ce za mu haɗa su kenan za mu ga cewa eh, wato shi wanda yake eh, na kira ne wanda yake ko eh, domba gare shi ko kuma kasra guda talatin da tara ne shi ko wancan arba'in da biyu ne kenan kaga sun zan tamanin da ɗai to idan an ka ƙara sha shidda sai su zan tis'in da bakwai gaba ɗaya da wanda yake nuna Allah da wanda yake nuna ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to ab- yawwa sai zama to eh, 97 to amma idan muka dawo muka cire guda wanda yake baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala fi haifu na kullu amrin hakim kaga sun zamanto wato tis'in da wato shidda kenan sauran kuma da sifofin da sunayen sai mu bar su su tis'in da shida sai zamanto kenan ya zo kenan guda tis'in da shidda da shidda ya hidda wancan kenan yawwa to wannan shi ne abinda zamu ice akan sunan al-hakim sai dai malamai sun kace al-hakim huwa alladhi lahu al-hikmatu al-ulya shi Allah shine adda hikima madaukakiya ba a samun kuskure ko tangarda ko tasgaru a cikin al'amarinsa ko cikas fi khalqihi a cikin halittarsa wa amrihi da al'amarinsa alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata dukkan abin da ya halitta fala yakhluqu shay'an abatha Allah baya halitta wani abu don wasa wala yashra'u kuma baya shar'anta wani abu wala yaqdi sudan bayan hukunci haka sake wawai kenan kaga ashe duk wani wanda yake kokarin ya kawo kuskure ya ce cikin aya kaza akwai kuskure ko ma wani irin kuskure ne ko na aqida ko na zamantakewa ko wani abu ko wanda ke ganin wani abu da Allah ya shar'anta kuskure na irin yan kare haƙƙin dan adam waɗanda ba su fahimci addini ba daga cikin su da kuma turawa da suke kokarin su yada wannan akida da duk ma wanda ya ga wani abu da mai hasada wanda yake ganin Allah ya ba wani abu shiga kamar Allah bai dace bai ba wani wani kuɗi saboda bai yi boko ba ko bai yi bai da ilimi ko kaza kaga wannan duk saba ma wannan suna ne na alhaki shine duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima ko da kai ba kana ganin ba daidai bane ko ya cutar da kai to akwai hikima Allah ya yi ruwa gidanka ya cika da ruwa sai ga kamar an yi ma ba daidai ba ko ba haka nan bane an ce ina ganin bayar ba adda garin rogo ko garin kwaki sai aka yi ruwan sama to sai ruwa suka shiga cikin shagonta sai sai gari ya kaba to shi aka ce mata to ya lema sai ta ce a su wannan minahici na bahaushe ba su iya shi ba lema ta yi banna ko ba haka ba shi ba wuce ba na hukki da kuma
sai ce ta yi gyara an gane ko to ko da kai ka cutu to ka dibi dubban mutanen da sun ka samu alkhairi kuma tana yiwa wannan yanzu ai ta sanadiyar ruwan da ake samun rogon da har za a yi garin kwaki da shi to kaga saboda jahilci irin na dan adam sai shi kalli abu ta guntuwar wato fahimta shi to wannan shi ne abinda malamai suke cewa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin amin kenan duwa da adam shi ya kai da hikima to wani sai an samu wanda zai ce shi gyara amma shi wa Allah da shi kenan babu yawa da mutum ya kai haka haka Allah da ya saka da alheri amin amin malam sai suna na gaba al-khabiru shi ma ta'asilan wa tatbiqa na'am kafin mu je cikin suna na alkhabir waɗansu malamai suna kawo bidaya ta suratu zumar ita ce za ta kasance wuri na gaba kenan wajen abin nan tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim shine wanda mun kamanta ba mu kawo ba tunda mun kawo Ali Imran da Yunus da Luqman uku kenan Yasin hudu zumar ita ce ta biyar sai Jafiya ta shidda sai Ahqaf ta bakwai kada mu yi mantuwa ina fata an fahimta suna na gaba na Allah subhanahu wata'ala sai al-khabir malamai sun kace ya samo asali ne daga wato tasrifin wannan kalima ana cewa khabara yakhburu kenan akwai fa'ala yaf'ulu mislu qa'ada yaq'udu ko haka ba sai a ce khabaratin naqatu takhburu an-naqatu sai a ce khuburan ghazura labanuha nonon saniya yayi yawa to kaga wannan nan zancen taguwa ne ake yi sannan ana cewa khabara al-amra ya jarrabi al'amari yakhburuhu yana jarraba wannan al'amari an gane ko to kenan sai ya zamanto abin nan ana cewa khibratan wa makhbaratan kenan wa khuburan balahu ya jarrabi wannan al'amari sannan ana cewa khabaratil ardu takhbaru kenan shi ko fa'ila ne yaf'alu an gane ko mislu fariha yafrahu an gane ko khabaratil ardu ko takhbaru al ardu ko takhburu al-ardu misali wato kasura khabaruha ma'ana kenan an ce khabar asalin shi shine nomanta kenan tana da amfani mai kyau sannan kuma ana cewa khabira shay'a fa'ila kenan an gane ko khabira shay'a to wannan kuma ya jarrabi al'amari ai alimahu ya san wannan al'amari ina fata an fahimci ni sannan kuma ana cewa khabira yakhburu kenan يخبر يجر بالأمر أنت خبر الأمر يخبره يجر بالأمر كنا ياسنشي سيكما نكرشي شيني وندا سكي توا خبر يخبر صار خبيرا كنا ياسن الأمر تو wannan shine ke da alaka da sunan Allah tunda khabura fa'ula yaf'ulu khabirun ina fata an fahimce ni wato kamar qadura yaqduru qadirun to khabirun kidan masani ga al'amura wanda ya san al'amura kuma daga nan ana iya samu al-khabir wanda yake bada labari daga al-akhbar shi yasa wadansu malamai sai su fassara shi da khabir masani wani lokaci su fassara shi khabir da mai bada labari domin wanda zai bada labari ingantacce shine wanda mi shine wanda ya san al'abu wala yunabbi'uka mithlu khabir kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa idan muka dawo game da abin da ya shafi alkur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ga cewa wannan suna na alkhabir wanda yake na kira ne amma kuma bai da alif wallam kenan kuma yana da fathataini to ya zo a wurare goma sha biyu a cikin alkur'ani mai girma an gane ko wuri goma sha biyu khabiran khabiran khabiran guda goma sha biyu ne a cikin alkur'ani mai girma amma sun kace dukkan su suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗai kenan dukkan ga khabiran cikin alkur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi na farkon su shine wanda ya zo a cikin suratul nisa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira kaji na farkon na karshe kuma shine wanda ya zo a cikin suratul fathi sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim duk da yake a cikin ali imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun a cikin kuma ma'ida wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna amma bi alsinatihim cikin suratul fath bi afwahihim cikin suratul ali imran an gane ko شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا كما أتكن سورة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة شيكو أتكن سورة الأحزاب سيتي بل كان الله بما تعملون خبيرا أتكن سورة الفتح تولنا شيني نكرشي كنا دكا سسنا نفين الله subhanahu wa ta'ala. To in muka je sunan Allah al-khabir al-mu'arraf bil alif wal lam ma'ana wanda yazo da alif wal lam al-khabiru al-khabiru al-khabiru ko ba haka ba to shi ko yazo wurare ne guda shidda a cikin alqur'ani mai girma al-khabir su ma dukkan su suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi na farkon su shine wanda yazo a cikin suratu wato al-an'am wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir kaga da alif wal lam kenan duk da yake wannan aya akwai tamkata wajen har da alqur'ani sai daliban ilimi sun yi hatara wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun na karshe kuma wanda yake al-khabir yazo da alif wal lam shine wanda yazo a cikin suratul mulk ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ko ba haka ba to sai mu je ga sunan Allah har yanzu al-khabir wanda yake yazo da alif wal lam amma dhamma bai da alif wal lam afwan wanda yake na kira kenan amma kuma yana da dhammatai sabanin wancan wanda muka ce yana da nasba wato kamar khabirun khabirun khabirun sai sun kace yazo guda wurare guda 27 a cikin alqur'ani mai girma shi kuma shi kuma shi kuma dukkan su su ma suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce dukkan su suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala na farkon su shine inda zo cikin suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajlahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir na karshe kuma sai shine wanda yazo a cikin suratul taghabun fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir a cikin suratu at-taghabun ina fata an fahimce ni kenan sai zamanto khabirun mai dammata ne guda 27 ne a cikin alqur'ani sai dai wannan aya walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra akwai ƴan uwata walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim to kaga waccan yatarabbasna بأنفسهن وقوا وصية لأزواجهم كو وصية لأزواجهم أو تكراء متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف إتكو فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف تكاغو آية تفرقوا البقرة بالمعروف an gane ko wagga ku ta ce ma'arufin na kira to sai malamai suka ce kenan ka gane ta farko ta ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ta biyu ita ko ta ce wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim a wata qira'a وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة sai Allah ce fa'iza balagna ajlahunna wagga ko da yace walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim sai ce mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj sai ce fa in kharajna can ko fa idza kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf can bil ma'ruf nan ko min ma'ruf can da ba'un da alif wallam nan ko da min kuma babu alif wallam to malamai suka yi sabani kan iddan mace a karkashin wannan aya shin wata hudu ne da kwana goma ko shekara ɗaya ne domin wannan wannan aya ta ce wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli shekara ɗaya wasu kuma suka ce a'a wagga kuma aya ta ce wata hudu da kwana goma idda ta mutuwa to sai malamai suka ce wannan aya ta farko ta wata hudu da kwana goma ita ce ta shafi aya da ta ce shekara ɗaya duk da yake ita ake fara gabata suwa wajen karatu amma tartibin qur'ani ba dole bane sauka alqur'ani daban kuma jeranta ayoyin shi daban don ya kamata ga aya ta zamanto ta wata hudu kwana goma ita ce za ta zo ƙarshe to amma kuma sai ta zo gaba sai malamai suke cewa to duk cikin alqur'ani mai girma babu inda ayar da ta shafi ita ce ta gabaci ayar da an ka shafe a cikin tilawa in ba wurare guda biyu ba shine wannan aya ta idda da kuma ayar da ta ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna naka da ayar da ta ce la yahillu lakan nisa'u to kaga wadda ta ce la yahillu lakan nisa'u ita ce ta zo karshe to kenan ita ta haramta amma wadda ta halatta ita zo farko sai sun ka ce to ita ce ta gabata amma ita wannan akwai sabani akan ta wasu sun ce a'a wato haramcin shine karshe bai halatta ga manzo ya ƙara aure ba ina fata an fahimci kuma suka ce a'a halaccin shine karshe to amma ga aya ta idda wasu suka ce ta shafe waccan wasu suka ce a'a zabi ne Allah ya bayar wata in ta yi wata hudu kwana goma ta fita idda amma in tana da buƙatar ta ƙara wato har shekara guda kuma aya ta bata dama kenan zabi ne wasu sun ta cewa babu babu babu nasu ba shahi hukuncin ba kuma da wannan zamu yi amfani da wannan dama ga ɗaliban ilimi su yi hattara game da hukuncin idda mace da ba ta ganin haila an gane ko saboda tana karamar yarinya an kai mata aure ko kuma a'a jininta ya yanke ta tsufa an gane ko to wannan za ta yi mi in dai babu wata shubha ta ta ƙara ganin jini to nan za ta yin wata uku wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidn an gane ko matan da sun ka yanke tsammanin su samu idda sun tsufa kenan wallahi lam yahidn da matan da ba su taba yin haila ba wanda ya nuna mace ko bata balaga ana mata aure don ba abincin idda sai an yi mi sai an daura aure shi yasa ba suka kawo cewa mace yau an haife ta yau ana iya daura mata aure domin mi domin lam yahidun bus taba yin haila ba kaga wanda an ka haihuwa yau bata taba ita ba sai dai in an ka daura mata aure kuma bai halatta a take ta ba sai ta kai lokacin da ya kamata a take ta ina fata ana fahimta ta da nassi na alqur'ani mai girma to sai kuma mace wadda take tana da ciki sai an ka ce su ko idda su wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna mace mai ciki to sai ta sauke cikin ta ma'ana sai ta haihu kenan ina fata ana fahimta ta ita ko idan mutuwa wata hudu da kwana goma duk da ke wadansu malamai sun ce tana iya kai shekara daya to kaga haka ne ake ganewa sai dai mace da ita ko jininta ya yanki amma ba a san dalili ba to ita wannan za a jira har lokacin da ake ganin in ba a tsoron ciki ne gare ta ba shi yasa za a ba ta wadansu malamai sun ce wata tara in ta yi wata tara an ka tabbatar da bata sauke ba kina ana ganin babu ciki to shi kenan wannan lokaci sai a bata dama ta yi kamar idda kinan ta saki ta yi jini uku in mai ganin jini ta tunda mai ganin jini ita jini uku za ta yi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko ba haka nan bane za su yi jini guda uku ko tsarki guda uku sabani na malamai a wajen fassara to haka zamu fahimta idda to sai dai tadakhulul iddat wani lokaci idda za ta shiga cikin idda mace ce mijinta ya sake ta an gane ko tana da ciki tana da ciki to kuma sai mijinta ya mutu to yanzu ya za a yi ya sake ta bata kare idda ba tana da matsayin mata shi to sai kuma za ta gade shi in dai ba saki na uku bane akwai sabani wasu ma malamai suna ganin ko saki na uku ne za ta iya gadon sa to amma dai a takaice yanzu ya mutun ne ya saki mace bata kare idda ba kuma sai ya mutu yaya za a yi ina fata an fahimce ni mace ce mijinta ya sake ta an gane ko ba ta ganin jini ka'ida wata nawa za ta yi wata uku ko tsohuwa ce ko karamar yarinya sai kuma mijinta ya mutu ya za a yi to shine malamai sun kace ta'taddu bi aqsal ajraini sai a dauki idda da tafi nisa to da ita za a yi idda an fahimta kenan yanzu misali idan mace mijinta ya sake ta yau ba ta ganin jini sai mu ce idda ta wata uku sai mijinta ya mutu to sai mu kara mata ta zama to wata hudu kwana goma shine ta'taddu bi aqsal ajraini mai ciki kuma to ita kawai da ta haihu an kare an ƙari ina fata ana fahimta ta domin mi domin ita mai ciki haihuwarta ne in mun kace ta atar da bai aksal ajire da mai ciki to nan ba za mu- ba- ba- eh, za mu ɗauka mata haihuwarta domin mi domin akwai lokacin da ita wannan ka'ida ba ta hawanta Mm, kware yanzu mace ce mit- misali mijinta ya sake ta tana da ciki na wata ɗaya Mhm.
sai ya mutu ta to yanzu in ta yi wata hudu da kwana goma muka ce ta yi ta idda to cikin da gare ta wa zai ɗaura ta aure Shi na yi.
kaga bai yiwa bai to amma kuma yanzu misali yau mijinta ya sake ta ya sake ta kenan bayan mutuwar shi sai ta haihu ta yi ta idda Kaga.
babu zance a ce ta yi wata hudu da kwana goma shi yasa malaman fiqh suke kawo wani lughus da ake cewa lughus kamar kacici kacici Mhm.
mace ce yau take gado yau take yi ma mijinta wanka kuma yau ake daura mata aure La.
kaga an ka faɗi wannan sai wani ce kai wanga abu bai yiwa shiga abin yayi a tabbas akwai shi shine mace da mijinta ya sake ta yau Mhm, kaga ta kare mi eh, ya sake ta yau tana da ciki mhm.
ya sake ta kenan ina fata an fahimce ni sai ya mutu ta bayan ya mutu sai ta mishi wanka an ka raba gado an ka bata an gane ko to eh, nan mukaddar ta dai tana da gado don kan mu ce araba gado an bata a ce mun ce da mutum ya mutu tun da su sai araba gado Araba shi ba gado.
haka muke nufi ba Kwarai.
tun da wani gado dole sai an tattara abubuwa kware to almuhimmu dai sai ta gade shi bayan ta gade shi sai ta yi mai wanka ta yi mishi wanka kenan sai ta aihu
bayan ta ihu kenan ta aihu ta haita idda Kwarai.
sai wani mutum ya gane ta ce shina so sai a daura musu aure shi bari injinin biki ya kare shi zo zuwa gari ta magana ta rige ta kare wallahu ta'ala ina alam ruwan riba goma da goma
to abinda malamai sun kace Yeah.
kenan na'am to Allah wannan ya shi ne abin da ya shahi suna Allah wato alkhabir kenan Al-Khabir.
Mm, Allah ya saka da alheri na'am Allah.
Amin.
sai suna na gaba al-Quddus Na'am.
shi ma ta'asilan wa tatbiqa to suna Allah na al-Quddus idan muka duba a cikin yaren larabci ya samo asali ne daga qadusa Mhm, an gane ko in an ce qadusa sai a ce ya qadusu an gane ko Eh, ma'ana tahura ya tsarkaka to amma in an tsarkake shi sai a ce qaddasa nan tsarkakewa shi nan ya tsarkaka da kanshi amma an ce qaddasa an tsarkakar da shi ina fata an fahimci ni qadusa fa'ula yaqdusu yaf'ulu qudsan shine tsarkaka tuhuran kenan tahara da kanshi ya tsarkaka amma kamar yanzu ruwa sai su tsarkaka da kansu idan suna gudu amma an ce qaddasa kamar ya tsarkake abu mhm.
ina fatan an fahimce ni qaddasa kaza ya tsarkake shi tahara kenan al-muqaddis wanda ya tsarkake al-muqaddas wanda an ka tsarkake shine baitul maqdis da ake kira maqdis mai tsarki shi na da mani kasan ina fata an fahimce ni wuri ne wanda ke tsarkakakke Allah ya tsarkake shi kuma an ce Allah ya tsarkake shi ba ana nufin tsarki gare shi ba ba a yin banna a'a Allah ya yi umurni da a tsarkake shi in an kai banna to asalin ƙasa Allah ya yi ta babu zunubi akan ta mutane sun ka sun ka aikata zunubi Duk wanda kenan yake asalin na da- wurin tsarkakakke na amma kuma Yahuda suna can babu bannar da ba ba a yi a wannan wuri a duniya gaskiya saboda a nuna mutane saboda gasu su tuna don wani yana aika shi ba yace an ce mishi baitul maqaddis Yawa.
sannan kuma ga ana to a sharru kira akwai khalqin lahi fil ardi suna Eh, wurin nan to akwai kenan ana shan sun giya fara ana wa.
zina ana luwadi
kina akwai tuka da warwara cikin ko
sai Allah ya kyauta amin amin to shi wannan qaddasa bai buƙatar eh, harafi sai a ce qaddasa Allah ruhahu Allah ya tsarkake rayuwarsa ko qaddasa Allah eh, jussatahu Allah ya tsarkake wato gawarsa misali to amma wani lokacin ana ƙara ba'un shine malamai suke kira ba'u ta'diya ba'u da take sa fi'li ya ta'diya in ka ga dama to wannan a larabci ana ƙara shi sun kace don karfafa ma'ana wani lokaci ko ko don saboda wasu abubuwa da lallai bincike ne mai yawa a cikin yaren larabci kidan fi'ili ko da bai da harafi ana iya ƙara mishi harafi wani yanzu kaga in ka ƙara ba fi'ilin da bai da harafi harafi sai ya ce maka yayi kuskure kai kuskure alhali a'a a cikin larabci in ka san dalilin ƙara shi babu matsala kamar faɗar mala'iku qalu um, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كذا سنة ونقدسك أي أحد تماسين كتير ونقدس لك أكا قارا لام لام التعدية أكي كرنتا كنا على ربتي أنا إيه قارا سبور ون دليل كما أنا إيه شاف حرفي سبور ون دليلي أعجلتم أمر ربكم kaga annabi Musa bai ce a ajiltum an amri rabbikum ba alhari cikin taha sai ya ce eh, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa ina fata ana fahimta ta kina ana iya shafe harafi ko da akwai shi saboda wani dalili eh, akwai magana ta malaman eh, eh, basra da malaman kufa shin fi'ilin ya kumshi ma'ana wani fi'ili ne ko ko wani harafi ya yi niyaba ne akan wani harafi saboda an shafe shi ko abin da ya kama da haka maganganu ne masu yawa kwarai da gaske saboda kai mala akwai waɗanda suke kawo shubuha su ce kashi sun ce qur'ani wai wai wagga ba'u za'ida ta cikin wai qur'ani eh to ai dama Yana akwai musala ƙari.
din ne adda hatsari da an ka ce za'id za'id fil ma'ana Yawwa, shi wajen ne.
ma'ana ne za- za'idun ne li ta'kidil ma'ana ba wai ana nufin Yawwa.
an ƙara ba shine ai yawwa To, amma- sannan kuma ko ka kiya shi wannan za'irkin akwai inda dole sai ka ƙara shi yubayyinu Allahu lakum an tadhillu a cikin suratul nisa'i me amma ana yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Kaga dole kai ka san akwai abu da- Allah yana muku bayani an tadhillu don ku bace ku bata to Allah shi na bayani don a bace Ai, kazalika ya.
yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kaga dole in kace Allah yana muku bayani don kar kar ku bace sai mu ce a'a ba haka yake cikin Qur'ani ba Kwarai.
in kace don kar ku bace mu ce ka ƙara lamun Kwarai ko to ina ka samu ina ka samu ta ina fata an fahimci ni waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mun sanya duwatsu kafaffu a cikin ƙasa an tamida bihim don ta yi tangadi da mutane kaga in ka ce Allah tamida bihim don ka ta yi tangadi ko karahata an tamida bihim mu ce to kai ka ƙara wannan ina hiki ina ka inna gani.
Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai da ƙasai don su ruguje kaga in ka ƙara lamun ka ce Allah tazula sai mu ce a'a to wannan lamun kai ka ƙara ta don ka su ruguje Kwarai ko to dole irin wannan eh, akwai karancin karatu da bincike ga 'yan uwa Kwarai.
sai a yi kokari a san eh, yadda ma'anar magana take da kuma maganganun malamai da dalilan su kafin a ce sun yi kuskure ko ba su yi kuskure ba shine wallahu ta'ala a'lam Mm, Allah ya saka Allah ya mana jagoranci Amin, amin.
Mm.
Mm. wannan kenan al-Quddus al-Quddus to wannan suna al-Quddus idan muka zo cikin al-Qur'ani mai girma malamai suke cewa wannan sunan bai zo ba cikin al-Qur'ani mai girma sai wurare guda biyu kwata kwata duk Qur'ani gaba duka gaba ɗaya ina fata an fahimci ni. bai taba zuwa ba sai wurare guda biyu kuma ya zo ne da alif wal lam wuri na farko a cikin suratu al-hashr inda Allah subhanahu wataala yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min kaga nan ya zo da alif wal lam wuri na biyu kuma shine a cikin suratul jumu'a inda Allah subhanahu wataala yake cewa a aya ta farko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim daga nan baka saki samun sunan Allah eh, al-Quddus in ba waɗannan wurare guda biyu ba malamai suke cewa eh, kamar da Ibn al-Qayyim ya bayani kamar da ma'anar wannan suna yace an kace al-Quddus al-munazzahu min kulli sharrin Allah an tsarkake shi daga kowane sharri dan haka an kace ba wai Allah bai halicci sharri ba amma Allah baya yin sharri na fata an fahimce ni wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri da alkhairi a'a muna jarraba ku da abin da yake yana buƙatar ku yi hakuri shine asharrin wal khairi da abin da yana buƙatar ku gode ma Allah ba ana nufin Allah yana aikata sharri ko alkhairi ba kenan kai da ko da ka ga cewa kamar sharri na wajen ka na so shi da Allah yawa akwai- kanka Allah ga hana ma wani abu ka sa tsammanin baka ji daɗi ba daga baya ka ce na gode ma Allah ma da ban same shi ba Ah, Ƙwarai ko ba yin haka wani Ƙwarai.
hani ga Allah in ji mallam Bahaushe Baiwa.
baiwa ne Laraba sun kace rubba darratin nafi'a Ƙwarai.
so da yawa abin da ke cutar da kai zama to mai amfani gare ka ko ba haka nan bane Ƙwarai.
fasa cikin dan adam a sa yuka a fasa cikin dan adam hatsari na ko ba hatsari na Hatsari ba babba.
to likita sai shi sa yuka shi fasa ka babu jujin da zai mai shari'a don ya fidda maka ciwo Ƙwarai.
ko ba a yin haka Ana yi.
a sha ko magungunan da muke sha yanzu madaci don maganin zahi ɗaci gare shi amma kuma yi kake so lafiya lubba darratin nafi'a sai ka kyamaci matar ka sai ta haifa maka ƴaƴa masu albarka wa as- wato wa- fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira muna kyamar jihadi Allah ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum sai ku kyamaci jihadin kuna tsoron ku ya tafi amma ta nan na ɗaukaka addinin ku da kare iyalin ku da matan ku da ƴaƴan ku don kaso zan bayi ga kafirai mi ka gani don haka akwai abubuwa da dama ya kamata mu fahimce su ina dan tuna mai wata kissa mala Ah.
wani bawan Allah nan garin ga an kai wata shekara kamar irin bak din ga an kai Mhm.
da an kai shi gudan dan uwan sai ya samu oral shi kuma guda bai samu ba na'am sai ta mai zahi ya ce ma bai shi shekara mai zuwa bai yi.
Na'am.
an kai ta bashi hankuri ya ce bai yi.
na'am shi wanga da ya samu oral kawai ana zamna kuma sai samu ya huce Mhm.
shi wanga sai can zuwa karshe sai ya yi hankuri Mhm.
sai shekara mai zuwa sai ya zauna Mhm.
shi na zuwa kawai sai ya samu AK ekri na'am shi na zakuwa sai an ka lokacin da an kai to da man Nijar Mhm.
sai an ka ce to ana son mai baka amma wadda ta shekara ba a son ta Mhm.
ta bana ta aka so sabuwa To.
shi kuma dama aikin ya kaso na'am kaga bara sai ga abin sharri na ashe ai alkhairi in ka ne gare shi in ka dibi rayuwar mu'minni da ta annabawa duka Eh.
abubuwan farko lokacin da ake fara da'awa abubuwan da ba mu so ne muke cin karo da su amma karshe da taimakon Allah sai kaga rayuwarka ta yi sauki Sosai, sosai.
wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha ko haythu nasha wata kira To.
in ba dan da an karbo shi da gidansu ba da waɗannan abubuwan da ya samu da falala bai samu Bai su same su ba.
yayye kaso an ka zo kuma shi asanadi ilimin shi a fitar da shi ga sunan dai abubuwa masu yawa Masu yawa, don kwarai.
haka yana da kyau mu fahimci wannan Kwarai.
to shine almunazzahu min kulli sharrin Allah tsarkakakke na daga kowane sharri wa naqsin da tawaya Allah bai da tawaya ko ta kowace fuska mu ko wani wuri kana da kamala wani wuri kana da tawaya Kwarai ku, ko duk ba ka wanda da kake, mani kwarai ku.
wa aibin kuma da aibi Eh, kama kala ahlut tafsiri yace kamar yadda ibe malaman tafsiri suka ce huwa tahiru Allah shine tsarkakakke min kulli aibin daga kowane aibi almunazzahu abin tsarkakewa amma la yaliku bihi ga dukkan abin da bai dace da shi ba kadiba cin shifa'ul alil na ibn al-qayyim zaka iske wannan bayani dan haka dai yana nuna Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da bai dace a a dora a dora mishi ba shi yasa kaga yanzu masu suka zuwa ga halittun Allah misali da ayyukan Allah sun yi kuskure Kwarai.
Allah ya halicci mutum suka ce dan dan karan dogon banza to shi yake ne dogo dan karan gajeren banza shi yake ne gajere Ina.
dan karan mai katon kai shi yake ne mai katon kai dan karan baki kirin shi yake ne baki ka gani duka waɗannan abubuwa ne Allah bai yi shawara da kowa ba da zai halittar mutum dogo ko gajere ko cikin wata kabila ko cikin wata ƙasa ko wani zamani ko kuma da wani yare Ƙwarai.
duka shi na gada mai wannan Ƙwarai.
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun da haka sai a tsarkake Allah ga dukkan abin da bai dace da shi ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri mana amin sai suna na gaba assalam na'am shi ma ta'asilan wata tabikan kawai da sauran suka gabata to suna na assalam daga cikin sunayen Allah wato asalin shi za mu ɗauko a yaren larabci laraba suna cewa salama yaslimu kenan fa'ala yaf'ilu an gane ko fa'ala amma yaf'ilu domin an ce salama shine fa'ala yaslimu yaf'ilu an gane ko na'am to madalla Eh, mislu daraba yadribu to salamal jildu an gane ko yaslimul jildu yaslimu eh, salamal jilda yaslimul jilda da bagahu ya je mi ya je mi fata kaga wanga ba shi ne ake zance ba to kaga wani dalibi duk kunda inda iska salama sai ya ce sallama ko ya ce tsira alhali nan ana zancen ji- jemewa Ƙwarai.
kaga wannan banna ce Banna.
Allah kai mana tsari amin sannan kuma laraba suna cewa salima yaslamu ya tsira to kaga wannan shine fa'ila yaf'alu mithlu fariha yafrahu an gane ko ma'ana sun ka ce eh, salima yaslamu salaman ai bari'a ya warke koko ya kubuta daga wani abu to wannan shine asalin wannan kalima wato a larabci kenan to amma idan muka koma cikin alqur'ani mai girma sai mu ga cewa wannan suna na assalam cikin alqur'ani mai girma ko kalima ta salam mu- mu mu bita sai malamai suke cewa idan aka duba cikin alqur'ani ta zo wurare guda bakwai da alif wallah wurare guda bakwai yawwa da alif wallam wurare guda bakwai ta su ina fata an fahimce ni.
Na'am.
yawwa eh, amma ah, ana ganin guda ne kawai yake nuna Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya yawwa wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala shine wanda yazo a cikin suratul hashri huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamu as-salamu to na Allah subhanahu wata'ala yake nufi sauran kuma kenan guda shidda eh, ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba ikon Allah ina fata an fahimce ni na'am na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama to nan imamu asim da ibnu kathir da kuma imamu abu amr ibnu al-ala da imamu yaqub da imamu al-kisai sun karanta assalam sannan kuma waɗansu sun karanta eh, eh, wala ta kulu liman alka ilaikum wato assalama lasta mu'mina to nan kaga nan su sai a cire wannan an gane ko Na'am.
eh kinan nan su ba as- assalam ba wato ya hita daga eh, assalam kinan eh, a kira'a ta waɗannan bayan Allah su ne zamu cewa eh, nan assalam kinan yana nufin assalam su kuma waɗancan sun karanta ba assalam ba Na'am.
wannan na farko kenan kuma nan gakko ce mu wanda ya yi muku sallama lasta mu'minan ko kuma lasta mumanan ibn wardan ya karanta eh, wato mumanan Eh, wanda eh, ɗaya ne daga cikin ruwatu na abu ja'far ibn wardan da ibn jammaz ko ba haka ba to su su- su- sun karanta ibn wardan ya karanta mumanan kenan shi ba mu'minan ya karanta ba shi shi kaɗai yana karanta Yau- yawwa to eh, idan muka diba eh, sai wuri na biyu kenan daga cikin wurare guda shida wanda ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba eh, a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wataala ke cewa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami hanyoyin tsira to nan kaga eh, nan hanyoyin tsira eh, assalam nan ba ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ba ana nufin sallama ba hanyoyin ci da an kace duk da yake wannan aya tana da mutashabihat wato tana daga cikin ayoyin da ke da rikitarwa domin nan Allah ya ce subulus salam hanyoyin tsira a cikin kuma suratul um, al'an'am sai ce hanyar tsira guda ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to ya zamu yi sai waɗansu malamai suka ce to na da an kace subulus salam ana nufin hanyoyin tsira na ibadodi daban-daban ba tauhidi ba amma can da an kace abin da tauhidi ake nufi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u tauhidi tauhidi ake nufi tunda shi kuma tauhidi gudana gudana waɗansu sun ce a an kalle annabawa dukkan su kowanne yazo a zamanin shi da musulunci yazo to kowanne annabi yazo da sabila salam sabila salam to sai a hankalta ma bambancin zamanin su ko kuma lokacin su annabi Ibrahim da annabi Lut misali annabi Lut ya je a wani yanki ya je shi wannan yana kira ga sabila salam wannan zuwa kira zuwa ga sabila salam to an ka hankalta ma sabanin wuri ko sabanin zamani sai a ce subul salam hanyoyin tsira ina fata ana fahimta ta waɗansu suka ce a subul salam na ana nufin hanyoyin aljanna guda takwas domin aljanna shigarta darus salami ce kenan subula darus salami ne hanyoyin shiga aljanna kenan guda takwas ne
wani da yana istihaji ne eh kamar da ce wallabi da jahadu fina la nahdiyannahum subulana hanyoyin mu to ai hanya guda ga Allah na ana nufin hanyoyi bayan tauhidi kenan Allah zai shirya da su koko kowanne a zamanin shi an bashi tashi hanya in an hankalta ma waɗannan hanyoyi wasu kuma sun fassara subul salam nan shari'o'i ake nufi domin annabawa shari'o'in su suna bambanta amma tauhidi ne guda likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to wannan kenan kenan wannan shine wuri na biyu da assalamu yanzu ba Allah yake nufi ba sai wuri na uku a cikin suratul an'am yake har yanzu lahum darus darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun ko ba haka ba sai wuri na hudu a cikin suratul yunus wallahu yad'u ila daris salam daris salam kaga da aljanna ake nufi ba kuma Allah subhanahu wataala ake nufi ba sannan kuma wuri na biyar kenan ko shine wajen a cikin suratul suratul maryam inda Allah subhanahu wataala yake bada labari wajen annabi isa qissa annabi isa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya yake qissa ta yahya ita wassalamun alayhi ne yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya babu alif wallam ga dalibai masu har da alqur'ani wuri na shidda kuma kuma shine wassalamu ala man ittaba al-huda a cikin suratu taha to waɗanga wurare guda shidda ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba ina fata an fahimci da haka kaka iske assalamu kullun kace Allah subhanahu wataala yake nufi a cikin alqur'ani kaga wuri guda na dai assalam yake nuna Allah subhanahu wataala sannan wannan aya ta cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu akwai fatasabbatu qira'a ce ta imamu hamza da kisa'i da khalaf haka sun karanta fata sabbatu ina fata an fince an ce fata bayyanu wato fata sabbatu ku bi diddigin al'amari fata bayyanu ku yi kokari ku san hakikanin al'amari wadansu malamai sun ce duk ma'anar su dai wasu sun ce a at-tasabbut shine bi a hankali a hankali at-tabayyun shine har sai ya bayyana gare ka kenan da farko da karshe ne tunda sai an bi diddigi sannan ake bai sanin hakikanin al'amari akwai maganganu dai na malamai karkashin wannan yawwa hujurat ta hujurat da cikin suratul an-nisa dukkan su waɗanga hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fata sabbatu don kaka ji wani ya karanta fata sabbatu ka ci jama'a ga wani sabon qur'ani
gane uban kirkire ne ya kirkire yawa shi yasa ma in ka zo ga wurin da ba san wata qira'a ba ka kai karatu da ita in kuma zaka karanta da ita ka ce to jama'a da qira'a kaza zan karantawa dan kan wani hijo ta ka karanta da wani abu wanda bai sani ba ce subhanallahi dama mun ga muku sai so halaka mu
kaza akwai hamasa ɗaliban ilimi kai malam duk idan mutum ya karanta hadisi ko wani abu nan sai ce sai ya dabbaka shi na'am shi kuma in cikin ɗalibai ne yan uwanka su babu wani iskali amma waɗanda ba su san yanda al'amarin yake ba na'am to shikenan in baka yi hankali ba wani kafirta kama zai yi haka duk a huta haka to Allah ya taimake mu amin amin to idan muka koma har yanzu cikin sunan assalam a cikin alkur'ani mai girma idan muka duba kamar inda ya zo na kira salamun salamun to ya zo a wurare ne guda wato ashirin da biyu ko mu ce ashirin da ɗaya na akwai saɓani za mu zo mu yi bayanin dalilin me yasa ya zo ashirin da biyu ko ashirin ya zo ashirin da ɗai ina fata an fahimce ni kenan ashirin da da biyu ko kuma ashirin za mu ci guda biyu su an fitar da su tun da in ishirin da biyu ne za a fitar da biyu kenan ashirin za a bari saboda sabanin kira'ati ne shi yasa an kace waɗancan za a cire su to ina ne suke saboda kasan wani yana kiran yana son ya san abin nan to wanda ya zo na kira yana da don mataini na kira mai don mataini shine muka ce guda 22 na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma na biyu kuma shine wanda ya zo a cikin suratul a'raf wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha hum yatma'un na uku kuma wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yunus da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin na hudu kuma wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam to nan muna zancen mai dhamma ne qala salam to wato abin nan qira'a ta hamza da kisa'i qalu salaman qala silm qalu salaman qala silm to kaga nan silmun ba salamun bane kenan nan sai a fitar da guda ina fata an fahimce ni na gaba kenan na biyar ne ko to sai mu tayi wajen a cikin suratul ra'd inda Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labari yan aljanna mala'iku suna ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar sai na shidda kenan ko wajen cikin suratul ibrahim wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam sai na nawa kenan na bakwai alladhina tatawaffahum almalaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun a cikin suratul nahl sai na nawa na takwas ko a cikin suratul maryam inda annabi ibrahim yake cewa babansa qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai na gaba na tara na tara wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin a cikin suratul qasas sai na nawa na goma kenan ko tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima a cikin suratu al-ahzab na'am na sha ko yasin kenan salamun qawlan min rabbir rahim to na sha biyu salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin to na sha uku salamun ala Ilyasin ko kuma salamun ala Ali Yasin Imam Nafi' da Ibn Amir da Yaqub haka suka karanta Ali Yasin na'am na nau kenan sai na sha hudu na sha hudu salamun ala Ibrahim kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin na'am sai na sha biyar na sha biyar salamun ala Musa wa Harun na sha shidda ko na sha shidda to salamun ala Ilyasin ko Ali Yasin na'am sai na sha bakwai eh نشا بكوي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وجن يوم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها باب واون أما نعي الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين نعم sai na sha takwas شا تقص فصفى عنهم وقل سلام فسوف يعلمون sai na sha tara إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون cikin suratul zariyat duk da yake إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلم أقراءة حمزة da الكسائي sai na ishirin na 20 abin nan cikin suratu maryam kissa annabi yahya kenan ba ta isa ba wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya Mm.
sai na ishirin da ɗai
na 21 a cikin suratun suratun naml qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun na Allahu maddul allazim ne sai an ja shi shidda sannan kuma amma yushrikun da alhamza ne ba da ainun bane don wasu na karanta shi da ainun
sai na ishirin da biyu na 22 shine wajen suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin da haka dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba kuma alhamdulillah tun dama na ishirin da biyu dai yawa to madalla to idan muka je sunan assalam tunda mun zo mai wanda bai da alif wallam mai dhammataini sai mu tai zuwa ga wanda yake bai da alif wallam amma mansubi na mansubi kenan shine wanda ya zo da fathataini salaman kenan suka ce to wannan ya zo wurare ina ganin kamar guda wato shidda a cikin alkur'ani mai girma shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman ina fata an fahimce ni to kaga nan abin nan na farko kina a cikin suratu hud salaman na biyu kuma wajen fadar Allah subhanahu wataala إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون سلاما كاغنا أتكن سورة الحجر سين أكو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا salama إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا illa salama a cikin suratul abin nan a cikin suratu maryam don saboda cikin suratul suratul waqi'a la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima amma nan la yasma'una fiha lagwan illa salama a cikin suratu maryam ta fuska harda to sai malaman nahau suke cewa sai an yi hattara da an ka ce la yasma'una fiha lagwan ba sa jin gasassar magana illa salaman sai sallama to amma can cikin waƙa da an ka ce la yasma'u fiha lagwan wala ta'thima ba sa jin yasassan magana kuma ba su jin zunubi to ai shi zunubi ba a cewa ba sa jin shi sai a ce wala yaf'aluna ta'siman ba su yin abinda za a cewa sun yi laifi sai a kaddara mishi kamar inda an ka ce wazajjaznal hawajiba wal uyuna mata sun gyara al hawajib gidan ido wal uyuna kuma da ido alhawajib gira ta ido wal uyuna da ido to ido su kuma ba a cewa an an yi tasji jikin su sai dai a ce a'a wa kahalna al uyuna sai a kaddarta fi'ilin da yake dacewa da shi to cikin qur'ani irin wannan yana da yawa ina fatan ana fahimta ta to nan da Allah ce la yasma'una fiha lagwan illa salama sai Allah ce wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya to sai malamai suke cewa suna da safiya da marece to nan akwai matsala babu rana babu wata a ranar tashin alkiyama tunda an shiga aljanna ita ranar da wata gaba ɗaya an sun tashi aiki fa idza bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to ya anka kuma an ce bukuratan wa ashiya safiya da marici sai an ka ce a'a in an kaddara safiya da marici na duniya kiran ko da yaushe suna nan wasu ka ce ana nufin kowane lokaci dan irin wannan zaka ga cikin aljanna an ce akwai haske kuma babu rana babu wata dan ya ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira to ina an ka samu haske da inuwa kuma an ce wa nudkhiluhum dhillan valila kamar da cikin wuta kuma an ce akwai inuwa انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب sai an ka ce a'a shi tunda akwai haske cikin aljanna Allah ba ta so fuskar rana ba yake ba da haske da haka kira ana iya samun haske a aljanna kuma su mumin ne suna da haske ranar tashin alkiyama ko da babu ranar babu watan ina fata ana fahimta ta wasu malamai suna cewa ai an hada rana da wata za a kada su ne cikin wuta saboda su kara zafi tunda shi wata ana ganin kamar akwai duwatsu a cikin sa kenan suna daga cikin duwatsun da za a waqudu hannasu wal hijara ita ko ranar rama tana da zafin ta kowa ya sani za a kara mai yan wuta azaba Allah kai mu nasari amin da hadisi ya ce wutar lahira ta lumka ta duniya so saba'in kenan za ka iske duk da yake wasu nasoshi suna nuna fiye da saba'in sai a ce a'a tun da su kai tamanin ba kamar da ya ce saba'in na an tsaya ne akan saba'in ko saba'in da ɗaya ko da biyu ko da uku duka wannan ba matsala bane ko a ce wanda ya ce saba'in shi ne inganta sauran kuma ƙarin tana yi wa rawi ne yayi kuskure don ɗaliban ilimi masu son su kawo kuskure cikin hadisai tun da daga saba'in zuwa saba'in da tara laraba suna da al'ada duk abin da yake daga saba'in zuwa da ɗaya da biyu da uku zuwa da tara sai su ce mai kira shi saba'in wani lokaci in sun ga dama su ƙara adadin da asama wani lokaci in sun ga dama su shafe shi ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai da an ka ce safiya da marici nan ba ana nufin akwai safiya da marici ba haka cikin wuta tun da wutar jahannama an ce baki kin take za a samu duhu ai cikin duhu ma akwai duhu ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce fi zulumatin thalath can cikin cikin mahaifa akwai duhu uku ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yanar da shi yaron yake ciki zulumatun au auka zulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab sai Allah ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd kaga ashe duhu ma ana samun duhu cikin shi kenan samun inuwa cikin wutar jahannama ba wani abu ne wanda ba zai yiwa ba kakka zo ka karetar da hadisi to wuri na hudu kenan inda salaman ya zo da wato fathataini wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-furqan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai wuri na wato biyar kenan a cikin suratul abin nan suratul zariyat iz dakhalu alayhi fa qalu salama kinan salaman ne ko qala salamun qaumun munkarun sannan kuma a cikin abin nan na shidda sai cikin suratul الواقعة عندي كي ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سيو سنك تتو ونن بكوي كينا تند إن من كالي ورالن shidda ne in mun kalli kuma lafazin salaman salama ita suratul waqi'a guda biyu gare ta sai a ce guda bakwai kawai ne ce an yi kuskure kasa akwai masu neman sai sun kawo kuskure sai abu na karshe game da sunan Allah na assalam dukkan waɗanga da masu rafa'a da masu tanwini wanda yake mai fatha dukkan su abin da yake nuna Allah sai wuri na karshe ko a ce abu na karshe inda sunan Allah salamun ya zo wato da nakira ko kuma ce salamun ya zo da na kira a cikin alkur'ani ya zo ne a cikin wurare guda uku wajen fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu hud qila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak kaga qila ya nuhu ihbit bi salamin kaga nan ya zo da kasra sai wuri na biyu a cikin suratul hijr innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai anka ce udkhuluha bi salamin amini bi salamin kaga ya zo da kasra sai wuri na uku udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud a cikin wato abin nan cikin suratul qaf ina fata an fahimci ni udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud kuma daliban ilimi sai su yi hatara wajen har da bayan wannan zalika yawmul khulud akwai yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj yana can gaba a cikin wannan sura din sannan kuma da yace udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin a cikin suratul a'raf sai yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ko ba haka ba abinda malamai suke cewa kuma game da wannan innal muttaqina fi jannatin wa uyun a cikin suratul hijr da kuma adh-dhariyat wa uyun a cikin kuma suratul tur innal muttaqina fi jannatin wa na'im a cikin suratul abin nan cikin suratul dukhan innal muttaqina fi maqamin amin a cikin kuma suratul mursalat innal muttaqina fi zilalin shi ko fi zilalin ne sai kuma abu na karshe wanda da shi ya kamata mu kankare saboda lokacin mu yayi wajen qila ya nuhu ihbit bi salamin wajen karanta wannan aya akwai matsala wasu su ce qila ya nuhu ihbit wannan kuskure ne domin wagga alhamza in tana tsakiyar karatu ba a karantawa da ita wato za a haɗa ha'un da ha'un ne ƙila ya nuhu bita to wajen haɗa su kuma akwai matsala wani sai ce ƙila ya nuhu ya maida shi ha ƙarami biyu wani kuma ya maida shi ha babba biyu ce ƙila ya nuhu duk wannan kuskure ne wato ha ƙarami yana tsakiyar makoshi ko makogaro inda wannan ɗan tudu yake shi ko ha babba yana ƙasan makoshi kenan zaka zo ne daga tsakiyar makoshi kai ina kai ƙasan makoshi ƙila ya nuhu ya nuhu bita to qila ya nuhu bi bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak malaman balaga kasan suna karatun lafuzzan alqur'ani da ma'anarsu da kuma balagar da ke cikin jeru wasu kalmomi suke cewa babu inda mimun sun ka haɗu jere a cikin alqur'ani irin wannan wurin wa ala umamin mimman ma'ak umamin mimman ma'ak to sai ka jibi wacce hikima ce annan kamar yadda malaman balaga ta alkur'ani suke cewa mimun mimun jere sun haɗe wa ala umamin umamin mimman ma kaga nan umamin nan mimun ta farko sannan nunu sakina bayan ta nunun ta zo kaga sai an kai idghami ta koma kamar mimun wa ala umamin sai ta koma mimun kamar mimun take mimmam nan ma an samu mimun sannan mam nan kuma an samu nunu sakina bayan ta mimun ta zo ta koma kamar mimun ma'ak sannan kuma an samu mimun kusan mimun dai ga sunan jere ya kamata kai karatun su a ilimin balaga ta alqur'ani to yan uwa musulmi ina ganin ga dukkan alamu wannan suna na Allah subhanahu wataala assalamu shine mun ka kai karshen shi kenan duk wanda yake ya zo na kira ne ko mai jarra ko mai fatha ko mai damma bai zo da sunan Allah subhanahu wataala ba mai ma'arifa kuma wanda ya zo ya zo ne wato a wurare daban-daban amma guda ne yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara buɗi kuma Allah ya ƙara ilimi mai albarka kuma mu kuma Allah mu ɗaukin sarki shi shi arzuta mu aiki da abin da aka karantar da mu mu duka gaba ɗaya har da mu da ku gaba ɗaya da haka anan ya kamata mu tsaya za mu je mu yo hutu na rabin lokaci ko kuma in ce na minti goma insha Allah kuma za mu sake dawowa insha Allah ta'ala malam ya ci gaba daga inda aka tsaya insha Allah da fatan kuna ta da mu masu sauraron mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh